نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم واليوم الآخر وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول قال العلماء معناه إلى الكتاب والسنة وقال تعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله وقال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة والآيات في الباب كثيرة
نعم بسم الله الرحمن الرحيم باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها wannan babi yana bayani dangane da abin da ya shafi umarni daga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma manzon shi sallallahu alaihi wasallam game da abin da ya shafi almuhafaza wato mutum ya kiyaye ala sunnati akan sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mutum ya zamanto ya san sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu kuma yana aiki da sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam wa adabiha da kuma ladubba wanda sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu ta tanadar ga dukkan bawan Allah musulmi wajen abin da ya shafi haƙƙi na Allah subhanahu wa ta'ala da kuma haƙƙinsa tsakankanin shi da jama'a mu'amala da kuma haƙƙin shi da kansa. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma'ata kumin rasulu fahuzuhu wa mana hakum anhu fantahu. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce dukkan abin da manzo sallallahu Alaihi wasallam ya ba ku shi na dukiya. dukkan abin da ya ba ku shi na dukiya fa khuduhu ku amshe shi hannu bibiyu kada ku nuna ba ku so ku amshe shi da hannu bibiyu ku yi godiya akan abin da ya ba ku wa ma nahakum anhu dukkan abin da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya hana ku game da shi bai doka ya ba ku na dukiya ba fanta hoto ku nisanta ku hannu kada ku dinga yi mishi bincike kada ku dinga roƙar shi kada ku dinga zazzalin sai ya ba ku to wannan ayar kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala wato ya shigo da ita ne cikin bayani game da abin da ya shafi ganima wanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya same ta ba tare da an kai hari ba akan dawakai ko akan raƙuma ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu to wannan ayar ubangiji subhanahu wata'ala ya ce dukkan abin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya ba ku shi na ita dukiyar ta ganima to ku amshe shi da hannu biyu kada ku nuna ba ku so Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda yake cikin Bukhari da Muslim hadisin Salim dan Abdullahi dan Umar ya jiyo daga Abdullahi dan Umar abdullahi dan umar ya ce sami'tu umar ibn al-khattab radiyallahu anhu yaqul kana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama yu'dini al-ata faqulu a'dihi afqara ilayhi minni hatta a'dani marratan malan faqultu ya rasulallahi a'dihi man huwa afqaru ilayhi minni فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتموله وتصدق به فما جاءك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك ولمسلم من حديث سالم بن عبد الله قال سالم فكان عبد الله بن عمر من أجل ذلك لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه نعم أتوانا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ya kasance idan ya zo fada ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mazan Allah sallallahu alaihi wasallam zai ɗauki wani abu ya bashi kuma da ce a ya rasulallahi a baiwa wanda ya fi ni bukatarsa saboda ni ina da abin da zan ci ina da abin da zan sha ina da harkokin da nake shikenan wata rana ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ɗauki dukiya ya baiwa umar ɗan khattab umar ya ce ya rasulallahi baiwa wanda ya fi ni bukatar abin manzala ce umar ka rike shi wannan ka ɗauke shi a matsayin dukiyarka ne ka je ka yi haɓaka shi kai ma ka ɗauki sadaka ka bayar da a cikin shi abin da nake so ka gane shine dukkan abin da ya zo maka na wannan dukiyar ba tare da ka roƙa ba ba tare da ka yi zazzali ba akan a baka to ka amshe shi da hannu biyu amma duk abin da ba a ɗauka aka baka ba ba a yi ba wato ba ɗauki kyautar shi aka baka ba to kadda ka takura wa kanka ka dinga zazzali sai an baka ka dinga bibiyar shi salim dan abdullahi ya ce to saboda wannan maganar da umar dan khattab wato ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa mai ya kasance abdullahi baya tambayar kowa komai sannan kuma dukkan abin da mutum ya ɗauka ya bashi baya cewa baya amsa idan aka ɗauki abu aka bashi ba tare da ya roƙa ba to baya cewa baya amsa saboda ma'aiki alaihi salatu wassalamu kamar yadda yake cikin hadisin wato muawiya dan abi sufyan wanda yana cikin sahihu muslim wato dukkan mutum idan aka ɗauki abu aka bashi ba tare da ya roƙa ba to wannan za a sanya albarka a cikin abin da aka bashi amma duk mutum sai ya yi roƙo za a ɗauka a bashi to wani abin da za a bashi ba za a sanya albarka a cikin shi ba kana kallazi ya akulu wala ya shi ba a ibnu jarir abdul malik ibnu abdul aziz ibnu jurayj ibnu jurayj al-qurashi al-umawi Allah ta'ala ya ji kansa da rahama wajen tafsirin wannan ayar yace wa ma atakumur rasul min da'ati fa khudhuhu wa ma nahakum anhu min ma'siyati fajtanibuhu Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce dukkan abin da manzo sallallahu Alaihi wasallama ya zo muku da shi na yi min biyayya to ku amshe shi da hannu biyu ma'ana faf'aluhu ku je ku aikata shi. Wa ma na hakum anuhu kuma dukkan abin da ya hane ku hawa kan shi na saba muni fantahu to fajtanibuhu ku nesance shi. To malamai suka ce wannan ayar koda ta kasance wato tana magana akan abin da ya shafi dukiya. to ta shafi komai da komai na addini na musulunci dukkan abin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya zo da shi daga wajen allah subhanahu wa ta'ala na yi to mu tafi mu aikata na bari mu tafi mu guji wannan abin kada mu aikata shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayin yuha ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa ma yanzu anil hawa baya yin furici game da abin da ya shafi son zuciya ma'aiki alaihi salatu wasalamu dukkan abin da zai faɗa zai fitar da shi daga bakinsa to ba son zuciya ba ne zai faɗa zai faɗa abin da allah subhanahu wa ta'ala ne ya yi umarni zai faɗa abin da allah subhanahu wa ta'ala ne yake so a faɗa in huwa illa wahayin yuha wato duk abin da yake fitowa daga bakin ma'aiki alaihi salatu wassalamu bai kasance ba face dai wahayi ne wanda ake yinsa zuwa ga ma'aiki alaihi salatu wassalam abu abdullahi al'imamul ƙurɓubi allah ta'ala ya ji kansa da rahama wato a ƙarƙashin wannan ayar yake cewa wato wanda ya zamanto yana ganin cewa ma'aiki alaihi salatu wassalamu bai halitta ba hatta a cikin al'awamir al'umur al'ahwadith ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi ijtihadi to wannan ayar ita ce kafa hujja da ita saboda ya ce in huwa illa wahayin yuha dukkan abin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa da bake shi ba komai ba ne face dai wahayi ne wanda aka yi shi zuwa gare shi face dai abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so to kuma wannan ayar tana nuni akan cewa as-sunnatu wato hujjatun kama kana al-qur'anu hujjatan wato sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu hujja ce ɗari bisa ɗari a cikin addini na musulunci kamar yadda alkur'ani yake hujja ne ɗari bisa ɗari a addini na musulunci matukar wannan hadisi ya tabbata daga ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato ta hanyar waɗanda suke fiƙat ne udul to ba zancen ka tayar da wannan hadisi ba zancen ka ƙaryata shi saboda dukkan abin da yake fitowa daga bakin ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato wahayi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya zuwa gare shi sannan kuma akwai hadisai ingatattu daga ma'aike alaihi salatu wassalamu waɗanda suke tabbatar da cewa sunna wato tamkar abin da yake cikin alkur'ani ce saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ala wa inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu ku saurara ku ji haƙiƙa an bani alkur'ani da kwatamkacin alkur'ani ita ce sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam hadithin al-miqdam ibn ma'adi kariba da kuma hadithin rafi ibn khadij ko abu rafi na maula rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda hadithin yana cikin sunan abi dawud wa qala ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ya rasulullahi qul lahum ka faɗa musu su waɗannan mutane waɗanda suke cika baki waɗanda suke nuna wa mutane cewa su masoya Allah ne ka ce da su in kuntum tuhibbuna Allah idan har da gaske ne kun kasance kuna son Allah subhanahu wa ta'ala, idan har soyayyar da kuke yi wa Allah ta'ala ba da baka ba ne kaɗai, har zuciyarku haka ne lalle kuna son Ubangiji subhanahu wa ta'ala ɗin, san nashi da gaske ne ba wai da baki ba ne, fattabi'u ne, to ku bi ni, yuhibbukumullahu kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai so ku. wa yaghfir lakum dhunubakum kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya gafarta muku laifuffukanku to wannan ayar kamar yadda sahal ibnu abdullah at-tasturi Allah ta'ala ya ji kansa da rahama yake cewa alamar a gane cewa wane yana son Allah subhanahu wata'ala akwai waɗansu alamomi wanda sai waɗannan alamomin sun tabbata sannan kuma za a yi hukunci akan cewa wanan nan yana son Allah subhanahu wata'ala sahal ibn abdullahi tusturi yake cewa alamatu hubbillahi hubbul qur'an wa alamatu hubbil qur'ani hubbun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa alamatu hubbin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hubbus sunnati wa alamatu hubbillahi wa hubbil qur'an wa hubbin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama wa hubbis sunnati hubbul akhirati وعلامة حب الآخرة أن يحب نفسه وعلامة حب نفسه أن يبغض الدنيا وعلامة بغض الدنيا ألا يأخذ منها إلا الذات wato sal ibn abdullahi tusturi ya ce alamar cewa kana son Allah shine a ganka ahadul qur'ani ne kana son alqur'ani saboda alqur'ani shine zancen Allah subhanahu wata'ala to a ga lalle cewa kana son alqur'ani kana son alƙurra walƙur'an masu karatun alƙur'ani da kuma alƙur'anin ka dinga yi mishi hidima a kowane lokaci to wannan lalle akwai alama daga cikin alamomi na cewa kana son Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma alamar cewa kana son alƙur'ani ɗari bisa ɗari wannan hidimar da kake yi wa alƙur'ani ba wai saboda mutane su gani ba ne su yaba kana yi ne don allah subhanahu wa ta'ala shine ka so ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shine alja'i bil qur'an wanda ya zo shi da alƙur'ani to alamar cewa lalle wannan san da kake yi wa alƙur'ani da gaske ne to shine aga kana bin ma'aiki sallallahu kana son ma'aiki alaihi salatu wassalamu sannan kuma alamar cewa kana son ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato shine kaso sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam dukkan sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu kalka sa mata tsana kalka kyamace ta kalka sa mata karan tsana ya zamanto tsakankaninka da sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu in dai aka ce wannan abin ya tabbata ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce a aikata shi to ba ka da matsala da shi ba ka faɗa da wannan abin ba ka faɗa da mai wannan abin ba ka faɗa da mai aiki da wannan abin to lalle cewa wannan san da kake yi wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu da gaske ne wanda kuma yake nuni akan cewa san da kake yi wa alkur'ani da gaske ne sannan kuma yake nuni akan cewa lalle san da kake yi wa Allah da gaske ne sannan kuma alamar cewa lalle kana son sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu kana son ma'aiki kana son alkur'ani kana son Allah shine ka dinga sa lahira a cikin lamarinka ya zama to kana son lahira ba wai kana fagamniya ba a cikin duniya ka faɗi can ka tashi can kuma a ce wai kana san Allah da manzon shi kana san alkur'ani da sunna shine zaman to kana san Allah subhanahu wata'ala kana san manzon shi ne to ya zaman to kana san lahira alamar cewa kana san lahira shine ya zaman to an ga kana san kanka a kullum duk inda zaka kora kanka to inda Allah subhanahu wata'ala yake so ne ba za ka kora kanka ba inda Allah ta'ala baya so saboda duk wanda ka gan shi cewa yana kokari akan ya nemi kanshi to wannan lalle yana ya san abin da yake to alamar cewa kana son kanka shine aga kana kyamar duniya kale zaman to ka saka mata ragamarka ko ina ta ja ka kawai ka tafi alamar cewa kuma kana kyamar duniya shine kadda ka riƙi komai daga duniya face dai ɗan guziri wanda dan bulaguro yake bukatar wannan guziri din to wannan shine abin da Sahal ibn Abdullah at-Tusturi Allah ta'ala ya ji kansa da rahama wato ya faɗa a ƙarƙashin wannan ayar ta qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wato wannan ayar kamar yadda malamai da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce wannan ayar ana ce da ita ayatul mihna aya ta jarrabawa wato da ita ce Allah subhanahu wa ta'ala zai tantance zai tantance mana waɗanda suke son Allah da gaske da kuma waɗanda da baki ne kawai suke cewa suna son Allah subhanahu wa ta'ala saboda da Allah ce in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni wato laysa sha'an an tuhibba Allah bali sha'anu an yuhibbaka Allah wato al'amarin ba wai a ce kana son Allah ba wannan shine abin da ya kamata abin da ya kamata mu kula shine a ce Allah yana son ka to ya ne za ya Allah subhanahu wata'ala ya soka shine ka bi ma'aike sallallahu alaihi wa sallama ka yi biyayya ga sunnar shi ka amshi duk abin da ya zo da shi da hannu biyu sannan kuma alamar cewa wato waɗannan abubuwan da kake lalle ba dan Allah kake yin su ba ba dan wato kana cewa kana san Allah amma kuma baka biyayyar ma'aike alaihi salatu wassalamu wannan ba so bane na gaskiya ta'asil ilaha wa anta tuzhiru hubbahu hadha la'amri fil qiyas fil qiyas badi'u law kana hubbuka sadiqan la da'atahu innal muhibba liman yuhibbu mudi'u haka wani mawaki ya faɗa an gane ku to kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya so bawa shine duk duniya bayan Allah na gari za su dinga san shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idza ahabba Allahu abdan نادى جبريل فيقول إني أحببت فلانا فأحبه فيحبه جبريل فينادي جبريل عليه الصلاة والسلام في أهل السماء إن الله أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض إذا الله سبحانه وتعالى ينا سنباوة تذكر ملائكة جبريل زي جبريل إنا سنوانا كسوش mala'ika jibrilu kai tsaye sai ya ji soyayyar wannan wanan ta shiga cikin zuciyar shi shi kenan mala'ika jibrilu shi kuma sai ya yi shela a sama tun daga ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai gabaki ɗaya zai sanar da mala'ikan da suke cikin sama ta bakwai ta tun daga ta ɗaya har ta bakwai zai ce ubangiji subhanahu wa ta'ala yana son bawan shi wane ɗan gidan wane na ƙasa kaza na jiha kaza na gari kaza na unguwa kaza ko ma ku so shi mala'ikai ga baki ɗaya za su so wannan bawan na Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora mai karɓuwa a nan duniya wajen bayan Allah na gari kowa ya dinga ambatan shi da kyakkyawan yabo sannan kuma duk abin shi zaka dinga ganin mutanen kirki a cikin lamarin to wannan shine alamar cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana son bawa to shine Allah ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum idan har kun kasance kuna son ubangiji subhanahu wa ta'ala da gaske to fattabi'uni ku yi min biyayya ku bi ni yuhibbukumullahu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya so ku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma ya gafarta muku laifuffukanku wato wannan hadithu wannan ayar tana tabbatar mana da isbatul mahabba lillahi azza wa jalla وقال تعالى Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Laƙad kana lakum uswatun hasana fi rasulillahi, lalle haƙiƙa koyi kyakkyawa ya kasance a gare ku game da abin da ya shafi rayuwa ta ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama ga baki ɗayanta. Wato, rayuwa ta ma'aiki Alaihi salatu wasalamu ka cokam ɗinta. dukkaninta wato koyi ne kyakkyawa game da abin da ya shafe mu saboda duk abin da ya umarni a jan aje a aikata shi to dukkansa gabaki ɗaya alkhairi ne dukkan abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce kada aikata to dukkaninsa gabaki ɗaya alkhairi ne a sheikh muhammad salih uthamin allah ta'ala ya ji kansa da rahama wato a ƙarƙashin wannan ayar yake cewa wannan ayar tana nuni akan malaman da suke ganin cewa hatta a fa'alun nabi sallallahu alaihi wasallama hujjatun ne wato hatta ayyuka na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ana ɗokansu a matsayin hujja ne matuƙar ba su tabbata ba cewa wato wannan aikin da manzan Allah ya aikata khasun ne lahu duk abin da manzan Allah salama ya aikata ba wata aya wanda ta ce wannan abin na ma'aiki ne kaɗai shine aka yi bayo damar ya aikata wannan abin ba wani hadisi wanda ya tabbata cewa manzan Allah ya ce wannan abin shi kaɗai ne aka ce ya aikata shi to kana da hujja akan cewa annabi ya aikata kaza kai ma ka aikata an gane ku amma abin da wato ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya aikata shi wanda kuma aya ta nuna cewa wannan abin na ma'aiki ne shi kaɗai ne aka halitta wa ya haka kai ni shi ba wanda yake da damar ya aikata wannan abun to ba ka da damar da za ka riƙi wannan hujjar ka ce he ka aikata kai ma irin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ya auri mata sama da hudu to kaga Allah subhanahu wata'ala ne ya halitta mai wannan ya ayyuhan nabiyyu inna ahlanna laka azwajaka allati atayta ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alayka wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma'aka wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabiyyi in arada an-nabiyyu an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin wato wannan ya shafe ka kai kadai banda sauran mu'mini to idan wannan ne wannan ba za ka ce sai kayi ba amma duk abin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya aikata wanda ba nuni akan cewa wannan khasun ne ga ma'aiki to akwai malaman usulu da suke ganin cewa hujja ne a fa'alun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama hadihi hujja amla wannan fihi niza'un baina al-usuliyin liman kana yarju Allah wal yawmal akhir ga dukkan wanda ya kasance yana kaunar Allah subhanahu wa ta'ala wato yana kaunar haduwa da Allah ta'ala sannan kuma yana kaunar gida na lahira ita ce aljanna to wannan duk wato rayuwa ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu bangaren abin da ya shafi ibada shi ga ubangijinsa da kuma tsoron shi Allah da mu'amalarsa da halayensa da kuma yanda yake da kwai wato kunya da sauransu to koyi kyakkyawa ya tabbata a gare mu a cikin ma'aiki alaihi salatu wassalam wa qala ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce fala wa rabbik lalle ina rantsuwa da ubangijinka ya muhammad wato wannan ladin ba labace wanda take ta nafayi lace wanda take ta ta'akidi ta ƙarfafa zance kamar yadda malamai suka faɗa irin su la uqsimu bi yawmil qiyama irin su la uqsimu bi hadhal balad wannan lace ake ce da ita lalit tawkid an gane ku ubangiji subhanahu wata'ala ce fala wa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka shi yasa akwai gurin da Allah ya ce fa rabbika lanahshurannahum والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا cikin suratu maryam to ina rantsuwa da ubangijinka la yu'minuna su waɗannan mutane waɗanda suke kewaye da kai suke tare da kai ba za su yi imani ba hakanan kuma dukkan waɗanda za su biyo bayan su ba za su yi imani ba imani wanda yake cikakke hatta yuhaqqimu ga fi ma shajara bainahum har sai sun naɗa ka a matsayin alƙali fi ma shajara bainahum cikin abin da ya gudana a tsakankaninsu ka zamanto kai ne alƙali kai ne za ka yi hukunci a tsakankaninsu kan abin da ya gudana a tsakankaninsu na matsaloli sun la ya jidu harajan fi anfusihim sannan kuma ba za su samu kunci ba a cikin kawunansu mimma ƙadaita dangane da abin da ka hukunta ɗin wa yusallimu taslima sannan kuma za su meka wuya iyakacin meka wuya game da wannan hukuncin naka to wannan ayar ta jayo mana bangarori guda uku wanda sai an samu waɗannan bangarorin guda uku sannan kuma zai zamanto bayan Allah sun yi imani na farko at-tahakkum ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallama wato ya zamanto duk wata matsala da muka shiga shine ya zamanto mu ɗaukaka ƙaranta zuwa ga ma'aiki alaihi salatu wassalamu a matsayin shine alƙali wanda zai yi mana wato hukunci akan wannan matsalar tamu kar ya zamanto mun maida ta zuwa ga wani wato wanda ba ma'aiki ba ba Allah subhanahu wata'ala ba na ɗaya kenan sannan kuma na biyu adamu laharaj fi anfusina mimma qada bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallama kada mu samu kunci cikin kawunanmu game da abin da ma'aiki alaihi salatu wasalamu ya hukunta da shi duk abin da shari'a ta musulunci ta hukunta mana to kada mu ji kunci a cikin zuciyarmu mu ga cewa wannan shari'a a wannan gurin ta yi tsanani da yawa wancan lokacin za a iya yin aiki da ita amma a yanzu sai an mata kuskurima sannan kuma wa nusallimu tasliman wato mu meƙa wuya ga wannan hukuncin da shari'a ta musulunci ta yanke akan wane ko akan suwa ne iyakacin mai kauya kada mu ja to wannan shine abubuwa guda uku kamar yadda Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen ya kawo cewa idan ana so a ce imani na ya tabbata to shine sai an bi waɗannan abubuwan guda uku Ad-Dhahhak ibn Makhlad ibn Ad-Dhahhak ibn Muslim Ashaibani Abu Asimin Nabil wato a ƙarƙashin wannan ayar da yace fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja thumma la yajidu harajan fi anfusihim sannan kuma ba za su samu kunci ba alharaj yace ma'ana isman ai isman bi inkarihim ma qadaita sannan kuma ba za su samu laifi ba saboda sun yi musan abin da ka hukunta ɗin a'a sun yadda da shi sannan kuma wa yusallimu taslima sun meka wuya iyakacin meka wuya game da abin da ya shafi abin da ka ba da amsa da shi hukuncin da ka yanke da shi to wannan ya shafi al'amari na duniya da kuma na lahira kamar yadda a zubair ibn al-awwam Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi wato hadisi yana cikin sahihain azubair yana da kwai garka a garkar shi yana da kwai rijiya wanda ana ba ruwa a cikinta shi kenan makwabcinsa shi kuma yana da garka amma baya da rijiya a cikin garkarsa shi kenan sai makwabcinsa ya ce ya kai kukan shi wajen ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce ga shi a zubair suna da garka suna da kwai wato rijiya a garkar shi amma suna zawa lokaci ɗaya za su yi ban ruwa amma ya ce ba zai taɓa wannan ruwan ba ko ya ce ba zai ja shi ba ya za ya za shi ne manzo Allah sai ce to kai mai garka malam Zubairu idan ka gama ba ruwan cikin garkalka sai ka saka mai ruwan ya tafi can shi ma je shi ya ba ruwan shi shi kenan sai wannan makwabcin azubair ibn al-awam ya ce wa ya rasulallah idan ka san dan aminkace shi yasa ka zo ka mishi wannan hukuncin sai ya kare shi inda rana ma ya kare ni in zo in yi kenan da murece ko shi kenan mazala ce azubair yanda kake yi a da'i in ka kare ba ruwan danne ruwan naka ka hana shi to shine sai Allah ta'ala ya saukar da wannan ayar fala wa rabbika la yu'minuna saboda ma'aike alaihi salatu wassalam wato ran shi ya bace akan hukuncin da yayi wanda yayi adalci ne wato yayi wato asulhu ne bainahum saboda ya zamanto kowa ya samu ya amfana da wannan ruwa din to sai shi makwabcin azubair ibn al-awwam yace ai dan dan uwanka ne shi yasa ka ce sai ya kare ni zan yi amfani da ita manzo Allah ce to zubair in kana so hana shi duka ma kalka bar mushi to wannan ayar ta sauko ne za mu ga cewa karkashin ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa atiiu rasul wa ulil amri minkum idan ka gangaro ka karanta kusan wato rabin sumuni har da dan kai ma saboda sumuni inna Allah ya amurukum an tu'addu al-amanati dan karami ne an gane ko to ka zo ka gangaro وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك أنغانيكم وقال تعالى أبنجي سبحانه وتعالى يتي فإن تنازعتم في شيء واتو إذن كي جايّة cikin wani al'amari kuka yi jayayya cikin wani abu cikin kasancewar wannan abun halali ne ko haramu ne sunna ne ko ba sunna ba ne idan har kuka yi jayayya wancan ya fuzga kai ka fuzga ni na fuzga kuma ana so a gano bakin zaren ina yake to ya za a yi farduhu ilallahi war rasul to kuma yarda lamarin abun zuwa ga Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir idan hal kun kasance kun ba da gaskiya da Allah da rana ta ƙarshe to kuma yarda wato al'amarin zuwa ga Allah da manzon shi malamai suka ce ma'anahu ilal kitabi wa sunna wato farduhu ila Allah kuma ya zuwa ga Allah ma'ana zuwa ga littafin Allah alqur'ani shikenan mai alqur'ani ya faɗa game da wannan abin shin alkur'ani ya halitta mana mu yi aiki da wannan abun ko ku a'a alkur'ani ya haramta mana yin aiki da wannan abun shikenan sai mu leka kakirkikirkikir tun daga suratul fatiha ka dinga binciken ayoyi wanda suke magana akan halaccin wannan abun ko haramci idan ka samu shikenan to kai ka tsira shikenan sai ka ce to ai ga aya ta nuni ta yi nuni akan cewa wannan abun haramu ne to tunda ta yi nuni akan haramu ne kwa ba wani wanda za mu sake kai a wani ƙara akan wannan matsala ɗin ko kuma a ga aya wanda ta yi nuni akan cewa wannan abin halali ne ba wani zancen kuma a sake ɗaukaka ƙara hakanan kuma zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallama to an ruju ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama fi hayatihi bin ruju ilaihi mubasharatan a lokacin rayuwa ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu sahabbai idan suka samu matsala a tsakankaninsu kai tsaye suna komawa wajen ma'aiki alaihi salatu wassalam ya musu hukuncin wannan mas'ala din da suka shiga cikinta wannan mas'ala din da suke tattaunawa akai wannan matsalar da suke da takau to bayan ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kaura ya koma zuwa ga ubangijin shi subhanahu wata'ala to shine arruju ila sunnatihi sallallahu alaihi wasallam wato komawa zuwa ga sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam kina yanzu mai sunna ta faɗa a wannan matsala ɗin menene mahangar addini na musulunci aya ta alkur'ani ko hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam akan wannan matsala ɗin ba wai zancen a to wannan yana nuna akan cewa fa'inta na za'atun fi shay'in falaisa qawlu ba'dikum hujjatan ala ba'd maganar sashen ku ba wai hujja bane akan sashi a hujjar shine arruju ila Allah war rasul komawa zuwa ga Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam shine ce qala ulama'u ma'anahu ila alkitabi was sunnah wa qala ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala yace man yuti'ir rasula faqad ata Allah dukkan wanda ya bi manzo sallallahu alaihi wa sallama to faqad ata Allah haƙiƙa ya bi ubangiji subhanahu wa ta'ala to wannan ayar tana nuni akan cewa ba'atullahi makaruna bi ba'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala a haɗe take da da'a ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama dukkan wanda zai zamanto yayi taurin kai ya ce shi ba zai risina ba wajen abin da ya shafi hadisai na ma'aiki alaihi salatu wassalam amma ya yarda zai risina wajen ayoyi na alkur'ani to hal yanzu imaninsa hal yanzu bai imani ba har yanzu bai imani ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mana a ne faƙar a Allah hadithin abu huraira wanda yana cikin sahihu muslim wa mana a ni faƙar a Allah wa man ya asini faƙar asallah wa man yuɗi amira faƙar a ni wa man ya asil amira faƙar asani manzan Allah ya ce dukkan wanda ya mun biyayya to haƙiƙa yawa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya man yuti'ir rasula faqad ata Allah sannan kuma wa man ya'sini faqad asa Allah dukkan wanda ya saba mun ya ƙi mun biyayya an ce gashi wannan abun ya tabbata cikin Bukhari da Muslim ce a mu ba Roma da Bukhari da Muslim ma wajadna fi kitabillahi sana'khudhu bihi yakfina abinda muka samu a littafin Allah alqur'ani za mu ɗauke shi ya wadatar da mu ba sai mun leƙa bukhari ba ba sai mun leƙa muslim ba ba ruwanmu da su abu dawud waɗannan dukkan ne su amalin bashariwi ne aiki ne na bil'adama wannan shi kuma littafi ne wanda yake aziz la ya ati al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfi to kamar yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya alwashi zai kiyaye alqur'ani inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun to haka na abdullahi ibn al-mubarak yake cewa da uhum ta'ishu lahal jahabiza wato sunna ta ma'aike alaihi salatu wassalam a kowane zamani a kowane lokaci a kowane yanayi Allah subhanahu wata'ala zai rayar da zarata waɗanda za su kare wannan sunna ɗin wanda za su dinga yi mata aiki duk waɗanda za su shigo da wata ɓarna ƙaryace-ƙaryace su shigar da shi a cikin sunna to Allah subhanahu wata'ala zai rayar da waɗansu daga cikin bayan shi wanda za su kore wannan ƙarya ɗin da wannan ɓarna ɗin da za a shigar da wannan ɓarna ɗin cikin sunna ta ma'aiki alaihi salatu wasalam manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa man yuti'il amira faqad ata'ani dukkan wanda ya bi shugaba na musulmi ya bi shugaba na musulmai to haƙiƙa ya bi ni wa man ya asul amira faqad asani dukkan wanda ya saba wa shugaba na musulmai to ya sani ni ya saba ba wai shugaban ya saba ba to ka sani kuma duk wanda ya saba wa manzon Allah sallama ba wai manzon Allah ya saba ba ya sani ya saba wa Allah subhanahu wataala ne wato waɗannan abubuwan dukkan su a haɗe suke shugaba na musulmi a duk lokacin da zai yi umarni idan wannan umarnin nashi bai keta wata aya ba bai taka wani hadisi ba to wannan wajibi ne a yi mishi biyayya saboda Allah ta'ala ce a tsi'ullaha wa tsi'ur rasula wa ulil amri minkum wato ma'abuta jagorantar al'amari daga cikinku imma wulatul amr imma al'ulama wa imma al'umara wulatul amri bangaren addini na musulunci su ne malamai wulatul amri bangaren abin da ya shafi zartar da addini na musulunci su ne wato shugabanni shi ne malamai suke cewa malamai tafiyarsu ba za ta zamanto ta meke ba sai da shugabanni su ma shugabanni tafiyarsu ba za ta zamanto daidai ba sai da malamai dole ɗaya baya wadatuwa da ɗaya malamai kafin wato a ji nasu sai da shugabanni saboda su faɗin ne nasu amma zartar da wannan hukuncin shugaba ne yake iya zartar da shi to don haka dole ne a yi musu biyayya kan dukkan abin da bai saba wa Allah subhanahu wa ta'ala ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace innama ta'atu fil ma'ruf wato biyayya ana yin ta ne cikin abin da yake sananne abin da bai saba wa Allah ba bai saba wa manzo sallallahu alaihi wa sallama ba an gane ku wa qala ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratin lahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi ala ila allahi tasirul umur aya ta karshe ta cikin suratu ta cikin suratu shura Allah ta'ala ya ce ya Muhammad wa innaka latahdi lalle haƙiƙa kai latahdi lalle kana kiran bayin Allah kana kiransu da da'awarka da da'awarka wato ila siratin mustaqimin zuwa ga tafarki wanda yake miƙaƙe kana nuna musu hanya wanda take miƙaƙiya wanda idan suka bi ta za su kubuta salim alim ba tare da sun shiga cikin wahala ba wato alhidaya a lokacin da muke karatu na risala a farkon karatunmu na risala fa hadamu wa faqahu bi fadlihi wa wa wa adalla man khadalahu bi adalihi a nan mun yi bayani akan cewa alhidaya arba'atu a ƙasamin ce wanda kuma mujahid ibn jabar ƙarƙashin faɗar allah ta'ala da ya ce sabbi hisma rabbika al'ala alladhi khalaqa fa sawwa wallazi qaddara fa hada wato ya bayani akan wannan alhidaya din da sauransu wanda dukkaninsu kuma a cikin alkur'ani suke wato hidaya akwai wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam yake yi kamar yadda anan yayi bayani wa innaka latahdi ila siratin mustaqim akwai kuma wanda ma'aike alayhi salatu wassalam wannan ba a hannun shi take ba innaka latahdi man ahbabta akwai wanda hidaya Allah ya ce wa amma thamud fa hadainahum fastahabbu al'ama 'ala al-huda fa akhadhatuhum sa'iqatu al-'adhab al-hun bima kanu yaksibun وقال تعالى أبنجي سبحانه وتعالى يتي فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم Ubangiji maɗaukacin sarki ya ce, Allazina yukhalifuna an amrihi, waɗanda suke saba wa umarni na ma'aiki alaihi salatu wassalamu suke ƙyamar bin umarni na ma'aiki alaihi salatu wassalamu. Allah ya ce, Fali ya hazar wato su ji tsoron an tusibahun fitnatun musiba fitina za ta iya afkuwa a kansu au yusibahum azabun alim ko kuma azaba mai raɗaɗi ta afku a kansu ta same su wato dukkan waɗanda suke saba wa umarni na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama saboda kyamar wannan umarni na ma'aiki alaihi salatu wassalamu to su sani waɗayan biyu ne aka waɗansu daga cikin malamai suka fada amrihi a nan suka ce abdamir ya ulu ilan nabi sallallahu alaihi wasallama saboda Allah ya ce la ta ji alu du'a'ar rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwada falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi amma waɗansu suka ce a abdamir ya ulu ilal aqrabil madhkur أو إلى أقرب المذكور الضمير يعود إلى أقرب المذكور suka ce wannan domiri yana koma ne zuwa ga Allah ma'ana waɗanda suke saba umarni na Allah suke kyamar bin umarni na Allah to su dinga jin tsoron azaba za ta iya afkuwa a kansu ko kuma fitina za ta afkuwa a kansu Abdullahi dan Abbas Allah ta'ala ya ji kansa da rahama Allah ta'ala ya kare yadda da shi yake cewa anan alfitina shine alqatlu wato kisa ya zamanto Allah subhanahu wa ta'ala ya cakuɗa tsakankaninsu ga su musulmai ne amma kuma sashensu ya dinga kashewa sashi wancan ɓangaren suna da awarciya su ne musulmai na gari waɗannan ɓangaren suna da awarciya su ne musulmai na gari su yi ta faɗa a tsakankaninsu su kashe junansu ga arnawa can wanda ya kamata a ce an haɗu yanzu an yi wato an zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya an je an yaƙe su amma amarsu su suna harkokinsu hankalinsu a kwance hankalinsu ba a tashe ba amma yanzu gashi nan musulmai ne da musulmai kowa hankalin shi a tashi haka abdullahi dan abbas ya ce to duk lokacin da za a dinga saba umarni na ma'aiki alaihi salatu wassalamu to hakan tana iya afkuwa waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a alfitina a nan shine Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa ku da shugabanni waɗanda suke ba masu yi wa Allah ta'ala ɗa'a ba wanda hammunsu ba wai ƙaƙa musulunci zai karu da shi ba hammunsu shine a za su tara duniya in wata irin azaba za ku haɗu da ita ku su ba ruwansu dan za su iya saka hannu akan a azabtar da ku saboda su su samu duniya to Allah ta'ala wato waɗansu daga cikin malamai suka ce to wannan shi Allah yake nufi fitina ɗin da za ta same ku shine gashi kun je kun yi zaben kun dangwala da hannayen ku ku kuka zaɓa kuma sai Allah ta'ala ya haɗa ku da waɗanda za su dinga azabtar da ku saboda sun ɗauki wani abu sun ba ku a lokacin da za ku zaɓe su kuma sai suka je suka azabtar da ku al-imamu ahmad imamu ahli sunna wal jama'a Allah ta'ala ya ji kansa da rahama yace a tadruna mal fitna yace ash-shirk yace abinda ake nufi da an tusibahum fitna shine ash-shirk wato shirka saboda duk wanda wata aya ta bayyana a gare shi yayi girman kai ya ƙi mata biyayya ko wani hadisi ingatacce daga ma'aiki alaihi salatu wassalam ya bayyana a gare shi ya ƙi biyayya ya yi girman kai to ana jiya mai tsoron saura kirs ya fada shirka saboda duk wanda bai bubo manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to zai zo da wani sabon abu duk wanda bai bu alkur'ani ba to zai bu abin da yake ba alkur'ani ba aw yusibahum azabun alim ko kuma azaba mai radadi ta same su shine idan suka mutu akan shirka Allah subhanahu wa ta'ala zai dawwamar da su a cikin azaba ta wuta innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar wa qala ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala yace wa dhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati Allahi wal hikma wa dhkurna ma yutla fi buyutikunna wannan Allah subhanahu wa ta'ala yana yi wa iyalin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wato magana wato annisa'u ɗahirat wanda ba waɗansu mataye wanda tun da aka yi duniya har ƙarshen duniya waɗanda suke da tsarki kamar matayen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ce wa zukurna ma yutila fi buyutikunna ku dinga tuna abin da ake karanta shi a cikin gidajenku a cikin ɗakunanku min ayatin lahi na ayoyi na Allah su ne ayoyi na alƙur'ani abinda mijinku ma'aiki alaihi salatu wassalamu yake karantawa da kuma abinda kuma kuke karantawa da bakunanku wal hikimati da kuma sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam alhikima kamar yadda al'imam Muhammad ibn Idris a shafi'i Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya faɗa ita duk inda ka ga alƙur'ani ya yi magana akan al alkitabu hikima yana nufin as-sunna an gane ko cikin littafin sa imma al-um imma littafin sa na'am al-um cikin littafin al-um an gane ko al-hikima shine as-sunna sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba wai ma fihi min al-ahkami ba abinda yake cikin alqur'ani na hukunce hukunce wannan ra'ayi ne na waɗansu daga cikin malamai amma dai yawanci ana nufin sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma laqad laqad manna Allahu laqad ba'atha Allahu me yake cewa cikin suratu ali imran laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم أقول أيوة ديوا أتكين القرآن وأن سكيرو كده الكتاب ده الحكمة to ana nufin a sunna kamar yadda al-Imam Shafi'i ya faɗa Allah ta'ala a jikansa da rahama wato wannan yana magana akan wato iyalin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sana daga cikin ahlul baiti inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tatheera sadin dai kadai ubangiji subhanahu wa ta'ala yana nufin ya tafiyar da datti ga barinku ya ku iyalin gida na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa yutahhirakum tatheera sannan kuma ya tsarkake ku iyakacin tsarkakewa wannan sabani ne na malamai akan cewa shin matan ma'aiki alaihi salatu wassalamu suna daga cikin ahlul baiti ko ba sa daga ciki amma jumhur sun saka su cikin ahlul baiti a hadithin zaid ibn arqam wanda yana cikin sayuhu muslim wanda bayan ya manyanta waɗansu daga cikin ɗaliban suka ce ya ba su labari game da abin da ya jiyo daga ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce to ni dai yanzu shekaru na sun tafi sannan kuma waɗansu daga cikin abubuwan da na haddace daga ma'aiki alaihi salatu wasalam sun ɗan matsa ya ce abin da nake so da ku duk abin da na gaya muku shi to ku riƙe shi amma abin da ban gaya muku ba shi kada ku takura muku ce sai na faɗa muku shi hadisi yana cikin sayo musulun to a ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzo Allah ya ce udhakirukumullah fi ahli baiti udhakirukumullah fi ahli baiti udhakirukumullah fi ahli baiti wato ina tunatar da ku ga Allah subhanahu wata'ala game da abin da ya shafi kula da haƙƙin iyalin gidana da kuma girmama 'yan gidana da mutunta su to shikenan sai aka tambaye shi su wane ne ahlul bait a nan sai zano waɗannan guda hudun alayen nan guda hudu da kuma iyalin na ma'aiki alaihi salatu wassalam su ne akwai alu aqil na alu ja'far alu ali na ali alu abbas waɗannan su ne guda hudu alayen ma'aiki a wato ahlul bait kenan na'am wal ayatu fil babi kathiratun ayoyi waɗanda suke nuni akan wannan babi na abin da ya shafi kula da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da kuma yin koyi da ma'aiki alaihi salatu wassalamu da mai biyayya suna da yawa a cikin alkur'ani to ina ga za mu kwana akan ayoyin nan ko da su kaɗai sun isa karatu abinda muka yi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana wa bi hadal qadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik